لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya kuma hantsi na ranar 24 ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makar zuwa madina alif dari hudu da arba'in da biyar wacce ce daidai da uku ga watan afrilu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu alkhairin duniya da lahira a wannan lokaci muna gabatar da kaka takil akan karuja muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ne ko da yake mu ba malamai bane muna cewa tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma don tafsiri na malamai ne Allah ya ƙara wa malamai albarka yau insha Allah ta'ala muna jajiberi ne na rufe wannan karatu na wannan shekarar da izinin Allah abin da muka koya tun daga farkon ramadana zuwa yau allah ka samu shi albarka allah ka samu fi ƙarfin zukatanmu allah ka yi mana ambaliya na ruwan rahma tare da mu allah muna roƙonka ka yi mana tufana na gafara allah muna roƙonka ka kwararo mana hamada ta samun jin kai da rahama ka ya allah kamar yadda muka yi bayani kuma aka nema cewa yau ya kamata mu yi bayani akan yadda ake wankan gawa duba da yanayi yadda abubuwa ta canza a zamanance akwai abubuwa da yawa da kan faru a gidajenmu da wurare iri daban-daban wanda za a wayi gari an yi mutuwa amma wanda aka yi wa mutuwa yana jin tsoron ita kanta gawar sai a wayi gari an rasa wanda zai je ya wanke wannan gawa har sai an ji an ɗauko haya na wasu mutane daga waje waɗanda suke manisanta ne la'alla ba za ma su iya rufe asiri shi mamacin ba bayan ya mutu kila bayan an yi wankin za a zo kuma a dinga farin ai da muke wanke ta ma mun ga kaza mun ga kaza mun ga abu iri kaza da kaza a shi ma tana da kaza a jikinta ai ba mu sani ba abubuwa ne irin waɗannan baki ɗaya Allah ya bada sutura don haka musulunci ya kawo tsari iri-iri game da abin da ya shafi ainihin wato yadda ake magawa wanka da yadda ake mata sutura da yadda ake ɗaukar ta zuwa makabarta da yadda ake birne ta a matsayinku na mata waɗanda galibi ba kwa zuwa makabarta domin yin bisu a je a birne gawa to kuma a gidaje kuna iya tsintar kanku a cikin waɗanda ku ya kamata ku dinga yau gawa wanka imma dai gawan ƙananan yara imma dai gawan mazajenku imma dai gawan ƴaƴanku manya imma dai gawan ƴaƴanku mata wanda a asali misali bai kamata a ce namiji zai wanke mace ba mun gane wannan eh sai dai idan mata shi ce ko kuma idan ita mata shi ce ta wanke shi mun gane wannan ai amma galibi maza su wanke maza mata su yi su wanke uwansu mata wannan shine abin da ya fi dacewa saboda wasu dalilai Allah ka tsare mana imani to duba da wannan muka ce insha Allah ta'ala za mu wannan jawabai da izinin Allah gabanin mu fara zan fara gabatar da addu'a ne ga shi malaminmu wanda ya karantar da mu ya tarbiyyantar da mu tsawon shekaru masu yawa shine malam muhammad awwal adam albani allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta mishi mun yi karatun wani littafi na hakamun jana'iz a wurinsa kuma an ƙara maimaita karatunsa kusan an fara maimaitawan kenan Allah ta'ala ya masa cikawa ba a samu daman karkare na biyun ba wanda an fara wannan karatun kusan shekarar 2011 ina tsammanin haka aka fara karatun wannan littafi shekara ta 2011 an gane miladiyya ke wanda ko shekara ta dubu ɗaya da goma sha biyu ko na da sha ɗaya ne gaskiya ne zan iya duba dace da aka fara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan malam awal zani Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya kai haske kabarinsa an fara wannan karatun a 2011 ne kusan mu ce watan Nuwamba watan Al-Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku zan shekara goma sha hudu kenan da wani abu da muka karatu wani littafi Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta mishi wancan ɗayan kuma gaskiya ya daɗe kwarai da gaske ba zan iya tuna shekarun da aka yi shi ba zan fara ɗauko bayanai ne daga cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha na babban malamin hadisi na duniya a sheikh muhammad muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani rahimahullahu ta'ala babban malamin hadisi na duniya wanda ya wallafa wannan littafi allah ta'ala ya gafarta mishi allah ya haskaka mishi kabarinsa ya yalwata masa kabarinsa ya gafarta masa zulmansa ba gabanin mu fara da Allah waɗannan yaran da kuke gaba gaban nan kada wani yaro ya motsa daga inda yake kai mai da shi baya zo nan wani yaro yana kirniya da yawa mai da shi can gefe zo nan kada ya zo nan a nan wurin zai iya baka matsala yawwa wankan mamaci malam muhammad malam muhammad nasir dini ke cewa idan mamaci ya mutu wajibi ne a yi masa wanka abin da ya kamata a fara yi shine a yi gaggawan yi masa wanka ina fata an gane wannan idan aka yi masa wanka idan aka yi mishi wanka daga nan sai a kintsa shi batun wanka wajabcin yin wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne umarni da wannan inda yake faɗa game da wannan bawan Allah wanda ya mutu a wurin aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wa sidr fi masa wanka da ruwa da kuma magariya ganyen magariya ana sa shi a ruwa don a wanke mamaci da shi saboda yana tsaftace mamaci kuma ana amfani da shi kaman a matsayin sabulu a lokacin da su ba su da sabulu Allah ta'ala ya tsari mana imani wannan kenan abu na farko wankan mamaci jama'a ana iya wanke mamaci da gwargwadon bukata ne zai yanke mana abubuwa da yawa za mu je kai tsaye ne kawai in muka ce za mu yi bayani har zuwa ƙarshe dalla-dalla da ala lokacin zai ƙure ba mu kammala ba ina fata an gane kamar mu tambaya zamu yi sau nawa ake bukatan a wanke mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Esther Zainabu ta rasu Allah ya kara mata yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yace wa mata ƴan uwanta yace ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an ku wanke ta sau uku ko biyar ko bakwai sai ce au aksara min zalika ko sama ma da haka ashe kun ga wankan mace ba irin yadda muke yin jika-jika ba ne galibi wankan mace jika-jika muke za ga ma idan aka yi gawa wanka wani ruwan ma ko ruwa ma bai gudu a ƙasa haka ne ko baka bane kawai kamar ɗan shashafa shi ake a bashi da dauɗansa da tinsa ya tafi da shi can ana ta fatan a rabu da shi lafiya saboda yanzu ya zama gawa to wannan ba tsarin shari'a ba kenan jama'a ana ma gawa wanka mun ce sau nawa sau uku ko nawa ko biyar ko nawa ko bakwai ko nawa sama da haka in so samu ne dai adadin wanka ya zan wutiri kenan idan ya wuce bakwai ya zama nawa kenan tara in ya wuce tara ya zama nawa sha ɗaya dalilin yin haka shine akwai mamacin da zai rasu saboda rashin lafiya da yake fama da ita ila ana wanke shi jini na ƙara fitowa daga jikinsa ila ana wankewa wanda tana ƙara fitowa a jikinsa to akwai buƙatar a yi ta wanke shi gwargwadon yadda wannan dattin zai zama ya tsaya gaba ɗaya a jikinsa ina fata an gane shahidai ne kawai ya tabbata cewa galibi su ba a yi musu wanka shahidi wanda ya mutu a wurin yaƙi ba maganar wanka kawai za a sa shi ne da kayan jikinsa ko a masa kafani a mai da shi kawai a rufe shi wannan ciwon da ya mutu da shi a jikinsa manzo Allah ya ce haka za a tashi shi a ranar alkiyama wannan ciwon yana zutsitar da jini a jikinsa a ranar tashi alkiyama haka zai je gaban Allah a matsayin sa shahidi dan su galibi shahidai idan an je alkiyama irin waɗannan suke mutu a wurin yaƙi kai tsaye Allah ta'ala yana kaddara musu samun gidan aljanna zazzage su za a gidan aljanna bayan an gama hisabi an gama komai ina fata mun gane wannan Allah ka tsare mana imani mu wannan kenan bayan wannan kenan jama'a sai abu na biyu ana so yayin da za a wanke mamaci a kula da abubuwa kamar haka abu na farko mun ce za a wanke shi sau uku ko sama da haka gwargwadon yadda masu wankan suka ga cewa jikinsa ya riga ya fita daga dukkan wata dauda sai dai gabanin haka jama'a in so samu ne in so samu ne kowane gida ko a anguwar ya zama akwai wani ɗaki da za a ware na musamman ne wankan gawa galibi laraba suna da wannan tsarin su a unguwanninsu misali yanzu a ce a masallacin nan haka kun gani to sai a yi wani ɗaki na musamman a ware wannan ɗakin shi ɗakin kawai aikinsa wankan gawa ake yi ɗaki ne za a sa mai tiles ta ko'ina sannan za a yi wani teburi kamar wannan teburin ina irin katakon da kuke na na gado ko wanda yake ana ɗaura katifa a kai ai ba complete ya haɗa ba ko yana da mene yana tazarar ramuka to irin shi ake samu sai a yi shi a gyara shi yadda idan an ɗaura mace a kai ana wanke shi ruwan yana gangarewa ƙasa mun gane wannan kuma a ƙasar sai a mishi wani wuri kamar na irin wanda ake a toilet yadda idan ruwan ya zuba kawai zai draining a ƙasa ma'ana zai shiga ta ina ta hanyar ruwa zai fada kawai zai gangare ya fita ina fata mun gane wannan in wannan bai samu ba to a sami wani wuri wanda yake mai tsafta wanda za a iya wanke mamaci a kai misali idan ana ganin cewa zai iya ɓata ɗaki kun gane ɗakin da za a wanke ɗin misali ɗaki ne wanda yake wani ya fitar da shi wuce gida je ka shi ina fata mun gane wannan ya zama cewa ɗakin idan an yi wankan zai cika da ruwa maƙil to kun gane akwai matsala ina fata mun gane wannan sai dai ɗakin da yake ƙila za a iya masa wanka amma idan ana yin wankan ruwa zai dinga me zai dinga gangarowa ana sharuwan yana fita yana gangarewa a waje ta yadda ba zai ɓata gida ba abin da yasa wajen wankan abu na farko da ake fara yi shine a wanke al'auran shiwa shi mamaci sannan za a ɗaga shi a ɗan mammatsa cikinsa in akwai ragon wani toilet ko akwai ragon wani abu wanda yake mai kyau ana sa duk wannan abu ya zama ya fita daga jikinsa shi ke sa gawa ta ɗan kwana biyu ba ta riɓe ba amma idan aka je kawai aka birne shi a haka da wannan dattin da wannan kazantar to nan da nan za ki ga tsutsotsi sun fara accumulating kwana biyu ya kumbura kwana biyu ya fashe tsutsotsi suna ta walima mun gane wannan ne wannan kusan wannan shine abin da zai faru kusan kowanne ma'ana Allah ka samu cika da imani wannan kenan a abu na gaba wannan kenan sannan adadin wankan ya zama wutiri mun gani adadin wankan ya zama nawa wutiri to yanzu misali gagawa an kawo ta a gida amma kuma ɗaki ne ledar ɗaki ne zai iya ɓaci za a iya samun matsala me ya kamata a yi sai a nemo leda a nemo mene leda babba wanda za a shimfiɗa ta ta musamman a ɗaura gawan a kai yadda idan an ana wanke gawan duk abin da zai fita akan me akan lidan zai daga gangarewa yana fita sannan sai a wanke shi gaba ɗaya mun gane wannan so adadin wankan ya zama nawa ya zama wuturi an gane wannan ya zama nawa wuturi kamar yadda muka yi magana sannan abu na uku ya kamata ya zama adadin yawan wankan da za a yi ya zama an haɗa tsakanin wankan da ainihin wato magariya ko dai a sa magariya ko dai a sa sabulu ko a sa shamfo an san shamfo an san shi me amfani shamfo a jiki shamfo kwarai me amfani shi yawwa ina fata mun gane wannan muna magana a zamanance ne a wancan zamanin an ce amfani da magariya yau ina za a samu magariya ko gane zancen su suna amfani da magariya da abubuwa guda biyu na farko ya fi tsaftace jikin mutum ya fi wanke jikin mutum fes yanzu man kuna son sabulin magariya misali akwai sabulin magariya wanda za ga yana da kumfa yana da komi ma'ana ba wai kawai a sa ganyen bane ya dinga yawo akan ruwa a'a ana so ne ya zama yayi kumfa ta yadda za a sa a jikin mamaci zai tokin mai zai tokin wankewa za a dirje jikin shi gaba daya a wanke shi zama fes an gane to ko dai a sami magariyan ko kuma a sami abin da zai maye gurbin magariya kamar shamfo din da muka yi magana ko sabulu abu na hudu abu na hudu idan za a wanke mamaci da adadin yawan wanke wanda za a yi masa wankan ƙarshe da za a yi mar za a nemo turare za a nemo mene turare da kuma turaren ma an so samu ne a samu na kafur an san kafur ai an san shi ana ce mishi kamfo ko da turanci a nemo kamfo ko wannan dama yana da kamshi ai ko ta ina ko to shi ake sawa me amfanin sa shi saboda idan aka sa shi yana kore kwari yanzu ko kin sai suka dame ki a daki ko kwari ko wasu abubuwan da ba a so a toilet ko wani wuri zaka idan aka ɗebe shi aka watsa a wuri yana koran me kwari in ba su ba wurin ba kuma wannan kamshin zai iya kashe su duk wannan ana yi ne saboda kada jikin mamaci ya zama ana sa shi a kabari kwana biyu kwari sai riga sun kama jikin da ci da sauran abubuwa irin waɗannan Allah maɗaukaki zai mana rahama abu na biyar idan mace ce idan mace ce ana buƙatar a tsefe kitsanta a tsefe mene kitsanta idan an tsefe shi gaba ɗaya sannan a wanke shi fes a wanke kan tas irin yadda za a sa hannu a cuɗa a sami a sa ainihin wato a mene a sa shamfo da sabulu da komai ya zama an wanke shi tas-tas yadda ba za a sami ragowar wani datti ko dauda a kanta ba ina fata an gane abu na shida shine ana buƙatan a taje wannan gashin bayan an gama za a taje gashin a taje shi ya zama ya mimmiƙe gaba ɗaya bayan nan sannan za a sanya ainihin wato gashin za a kumbushe shi ya zama nawa ya zama gida uku ko ɗaya a ina ɗaya a gaba sannan biyu a ina biyu a gefe da gefe ina fata mun gane so bayan an yi wannan kuma sai a sai a kwantar da su zuwa ina zuwa baya da na gaban da aka yi wanda ya kunshi duk abin da ke saman kai nan sai waɗanda za a yi na gefe da gefe sai a kwantar da su baya ta yadda in an kwantar da mamacin za su zamto su ma suna kwanci a kan likafani ina fata mun gane wannan wannan kenan sannan abu na takwas za a fara da wanke gefen dama ne na mamaci gefen dama na mamaci kamar yadda idan ana alula ina ki fara wankewa ɓangaren dama sannan ɓangaren ina ɓangaren hagu abu na tara ana son maza su yi maza wanka mata su yi mata mene wanka dalili akan haka shine hadithu ummu atiya Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen mu alhali muna yi wa Esther Zainab wanka sai manzon Allah ya ce da mu igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dalika bai ce igsiluha ba inda ce igsiluha za a gane cewa akwai namiji a wurin kenan ko za ce ku wanke ta amma mata aka yi zamirin mata ne igsilnaha ku wanke ta ku mata ku wanke ta sau nawa uku ko biyar ko bakwai ko sama da haka ina fata an gane wannan sai manzo Allah ce in ra'aytun zalika idan kuna ganin hakan ya dace yace bima'in wa sidr da ruwa da magariya yau sai ce da ruwa da me da sabulu ina fata an gane wannan sai ta tambayi manzon Allah ta ce mishi witran wankan ya zama mara sai manzon Allah ce na'am eh waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur manzon Allah ya ce amma a wanka na ƙarshe a nemi sinadarin kafur sai a zuba a wannan ruwan da za a mata wanka na ƙarshe ita gawar daga nan sai a zuba kafur ko wani abu na kafur ina fata an gane wannan sai ce da su amma idan kun kammala kun gama sai ku kira ni sai in zo sai ainihin wato a mu ɗauke ta an gane wannan ai Allah ta'ala ya samu dace sai manzon Allah ya jefo mana akwai wani abin nan gyautansa kamar zani kenan dama su galibi ba riga suke yi ba zani ne za a ɗaura a nan sai kuma guda ɗaya mayafi ne wanda mutum zai yafa shi haka a nan kafaɗinsa galibi maza haka suke a wancan lokaci ba kowa ke da halin ɗinka riga ba saboda a lokacin babu yalwa na tufafi kuma ga yanayin al'ada kamar yadda aka saba yi amma in suna ɗinka riga ba ba a ɗinkawa ba an gane wannan ko yawwa a to da manzon Allah ya jefa musu wannan zanin kun ga shi wannan zanin baya cikin likafani kun gane kuwa baya cikin mene likafani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace da su ish'irnaha iyahu yana nufin wannan zanin da ya ba su su dan lullube ta da shi an gani sannan ta ce sai muka warware kitsanta sai muka mai da shi gida uku ina fata an gane wannan suka kwance suka warware suka wanke kan sannan suka mai da shi gida uku sannan kuma suka jefa shi ta baya sai manzon Allah ya ce da ita idan kun tashi za ku fara mata wanka na fari ku fara da ɓangaren dama an gane da kuma wuraren alwala kenan wankan farko ana farewa mutum ne kamar me kamar wankan janaba ina fata mun gane wannan kamar yadda ake wankan janaba ake fara yi mun gane wannan ko wannan hadisin al-Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Jarud da Imam Ahmad duk sun rawaito wannan hadisai jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi abu na goma idan za a yi wannan wankan kun ji mun ce ya jefa musu mene izar ɗinsa ko wannan gyautan nasa to ƙa'ida jama'a shine idan za a wanke mace za a wanke mace to abu na farko za a fara yi za a tsare shi ta za a yi kenan za a cire mata kaya amma kafin a cire kayan wannan zanin ana ɗaukan guda ɗaya ne sai a yafa mata daga ƙirjinta nan har zuwa gwiwanta sai a rufe wannan wurin sannan sai a sa hannu ta ƙasan wannan zanin sai a kwaɓe mata kayan ina fata an gane ba a yi wa mamaci tsirara hakanan a bar shi gaya a kwance a ƙasa ina fata mun gane za a sanya wannan zani sai a suturce daga kirjinta zuwa ina zuwa gwiwoyinta sai a sanya wani zani wanda zai rufe waɗannan wurare idan an sanya zanin da zai rufe wannan wurin shi kenan daga wannan lokacin sai a cire mata kayan da ke jikinta gaba ɗaya shi wannan zanin jama'a ba za a taɓa cire shi ba duk wankan da za a yi kun gane kuwa ba a cewa to ai mu iyayenta ne kai da Allah ku cire zanin nan in ba a yin haka mun fahimci wannan mun fahimci wannan wannan kenan abu na goma shine idan an zo wankan ya zama cewa an yi kusala bi khirqatin aw nahwiha shi wanda zai yi wankan gawa ko wanda za su yi wankan gawan su nemo safan hannu a zamanin da ana sa tsumma ne sai a ko yanzu in babu misali sai a nemi tsumma wanda mutum zai sa sai ya nannaɗe hannun shaka da tsumman an gane ta yadda hannunsa ba zai dinga taɓa jikin gawan ba kai tsaye saboda jin tsoron kada ya kamu da wata cuta ko wani makamancin wannan an gane shi ko macin da ke kwance za a dinga sanya hannu a ƙasan wannan mayafin ne da aka lullube ta da shi a dinga sa hannu ana wawancewa ana wawancewa mun fahimta ai misali yanzu a ce a nan gagawa haka a kwance a gabana haka to abin da za a yi shine za a dinga sanya hannun ne ko mutane biyu ɗaya ya tsaya ta nan ɗaya ya tsaya ta nan misali in za a fara za a fara gaɓoɓin mene gaɓoɓin alula a wanke hannun dama mun gane wannan kun ga hannu ai ba maganar sutura ko a wanke hannaye baki ɗayansa a wanke hannun dama a wanke wannan hannun shi ma na hagu mamaci yana kwance aka ke da mustalqiyan yana kallon sama misali an fahimta bayan wannan sai kuma a sami a sai a sami ainihin wato wanda zai wanke masa baki har ila yau za a ɗan sa ruwa a hannu sai a ɗan sa a bakin a ɗan karkata shi kaɗan a sa ruwan yadda in an sa ruwan ba zai wuce cikin ciki ba tunda ai mace ne ba zai iya cewa ka ce rike rike mu rike mu ruwan kakka haɗi kakka to kun ba wannan ya riga ya zama gawa to abin da za a yi za a jirkita shi gefe haka sai a zuba ruwan sai a jirkita gawan gefe sai a sa dan yatsa a cikin bakin an gane sai a wanke a wanke a wanke da an dan juya haka ruwan zai yi ne zai kwarare zai zube kun ga an yi wannan sannan sai a ɗebi ruwan kuma a sassa a ramin hancin kun ganin ma an yi mai kenan an yi yawa an shaƙa ruwa kenan daga nan sai a wanke fuska amma wajen wanke fuskar idan an zo yi abin da za a yi shine za a sa hannu guda sai a rufe bakin da hancin an gane kuwa tunda su an riga an wanke su ai abin da ya sa in ba a sa wannan ba aka kwara ruwa a fuskar za a wanke me zai faru ruwan zai dinga tsirgawa ina fata mun gane wannan yawwa wannan dai na faɗa mana saboda yanayi ne yanayin yadda abin zai kasance ne amma dai in muka zo yin practical asali za mu nuna yadda komai ya kamata ya kasance insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan sannan bayan an gama wannan bayan an gama gaba ɗaya abu na gaba da za a yi shine in an gama wannan wankan sai a zo a fara ɗiban ruwan sai a kwara bangaren gefen dama sai a sa ruwa wannan ruwan kuga ruwan farko daban ruwa ne wanda ya zama fresh ba komai a cikinsa an gane kuwa na ce ruwan farko ba mene ba komai ya kamata ya zama ruwa ne mai tsarki mun gane wannan ruwa ne mai kyau sai a samu a wanki wannan bayan an mamaci tsarki kenan fa mun gama an gane mun magana kan tsarki dama ko yawwa to bayan wannan idan an tashi za a yi wannan sai a sa ruwan a wanke bangaren dama in an wanke bangaren dama har zuwa kafa idan an wanke bangaren dama aka wanke nan gaba to sai ɗaya daga cikin sai ya ɗago gawan haka sai a wanke bangaren baya ina fata mun gane wannan sai a wanke bangaren baya gaba ɗaya bayan an wanke ta baya gefen daman sai a mai da gawan a kwantar da ita sannan sai a dawo bangaren hagu shi ma aikata kamar yadda aka yi bangaren dama in an wanke gaban sannan kuma a ɗago ta haka kamar yadda ake ɗago littafin nan misali haka sai sai a wawanke bayan shi ma a cuccuɗa a ƙarƙashin dai wannan zan da muke magana a kai sai a wawanke kafafuwa dama suna waje sai a jijjige kafafun su ma duka sai a wawanke kafafun ko ina da ina ina fata mun gane wannan wannan ai na farko kenan to haka za a ƙara nanatawa sai a samu kuma ruwa da sabulu soso da sabulu mun gane wannan ai ruwa da soso da sabulu wanda za a sa gwargwadon bukata sai a sa a wawwanke a ƙara mata wanka gaba ɗinta a wanke ta a wanke a wanke sai a ƙara zuba ruwa kuma again a wanke ta gwargwadon yadda dai za a tabbatar cewa gawan ta ne ta fita kalkal to amma a na ƙarshe da za a yi mata in an ga ta riga ta fita yanzu to yanzu mun gane misali mun yi uku ko mun yi hudu saura nawa kenan saura ɗaya biyar da mun ce zama wuce wankan to daga nan sai a ɗebo ainihin wato ruwa sai a ɗebo kafu kafur in so samu ne a niƙa shi an gani a niƙa shi in so samu ne ma a tanaji wani bokiti ne kawai sai a jiƙa a sa kafur ɗin sai ne ya jiƙu a ruwa ya zama ruwan ya ɗauki kamshi yadda idan an zo kawai ruwan zalla za a ɗiba shi kafur ɗin zai kwanta a ƙasa zallar ruwan za a ɗiba sai a wanke mamacin a wanka na ƙarshe gaba ɗaya an gani bayan an wanke shi gaba ɗaya daga inda aka wanke shi ɗin jama'a zai zama kuma ga gefe guda inda za a sa likafani za a zo a shimfiɗa likafanin wanda shi ma muna zuwa kansa insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu dace wannan kenan a kamar yadda muka yi bayani a farko cewa mata za ta iya wankewa mijinta ko miji zai iya wanke wa matarsa wannan ba wani komai a ciki musamman idan ya zama za a iya yin wankan babu wata matsala a ciki insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan kenan jama'a dan nan Aisha radiyallahu anha tana cewa inda za a ƙara dawowa da al'amarin da ya riga ya wuce wasu iska yawa manzon Allah wanka ta ce inda na san haka da na shi na ma da yi ne masa wanka kun gane karatun ma'ana ta so a ce ma da ake yawan manzon Allah wanka amma ba a ce masa wanka ba yan uwansa ne suka yi masa wanka su sai na Ali radiyallahu anhu da su al-Fadl ibn Abbas da su Abdullahi dan Abbas da sauran danginsa makusanta su suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanka ina fata mun gano jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace kamar yadda sai na Ali ya bada labarin cewa mun wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu sai ni dinga duba jikinsa ko zan ga wata alama irin ta matacce da jikin mutum zai saki ko wani abu yana zuba ya ce ban gan wani abu da nake ganin irin abin da ke fita a jikin mamaci ba ina fata an gane wannan sai ce wa kana qayyiban hayyan wa mayitan manzo Allah ya kasance tsaftatacce ne kamshi jikinsa yake yi yana raye kamshi yake ya rasu kamshi yake salawatu rabbi wa salamuhu alaihi dan yadda malamai tarihi ka ce idan manzon Allah ya bi wannan hanyar ya bi hanya asibitin ne ya wuce to hanyar sai ta dauki tsawon awoyi tana kamshi dan haka sahabbai suna neman inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in mutum ya zo nan yana neman shi aka ce ina yi aka ce bai sani ba sai fara dan yana dan sinshinin kamshi ina ta ina zai ji sai fara bin wannan kamshin akwai lokacin da Abu Hurairah yake neman shi ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba ya rasa inda yake to daga nan kawai sai ya dinga bin kamshin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan kamshin ya kai shi har cikin wata gona da ke cikin garin Madina gonan tana da wani gate manzo Allah ya shiga wurin ya je ya sa kafin shi a cikin wata rijiya yana ainihin wato dan fatal-fatal da kafan shi a cikin wata rijiya a cikin gonar sannan abin huraira ya je ya same shi Allah ta'ala ya kara mishi yadda wannan kenan jama'a daga jama'a wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi kula da shi dangane abin da ya shafi ainihin wato al'amari na wanka kenan wankan gawan kenan gaba daya mun fahimta jama'a mun gane mun gane tsayin a faruk zo hau saman nan hau hau mana hau sama yawwa wasu ana ta mai jarumta ne kun san din da aka ce sunan Umar yana da mene jarumta ba ni wannan wannan maki zauna mana kwanta kawai kwanta a zai kawo yawwa ka zarge cikin masallaci yawwa na cikin yawwa dan matso haka yawwa to kwanta haka aha kwanta da kanka kwanta da kanka haka damu kana azumi ne kana azumi eh an gane wannan yanzu misali idan an kawo mutum haka an kwantar da shi dama abin da ya kamata kenan farko ina wannan din na saman nan a wancan ɗaya ƙaramin nan ƙaramin nan ƙaramin wannan ɗaya falle ɗaya yawwa misali yanzu wannan kun gane kun ga wannan mukaddara wannan ya kamata muka ce dama akan teburi ne ko wani abu wanda ruwa zai iya ne gangarawa in ba za a samu ba sai a samu tabarma tabarma wacce za a sanya ta mamacin yana kwanci misali sai a nemi wannan zanin da muka yi magana ko muka ce idan mace ce misali kun ga wannan shi zai daidai idan namiji ne ana son daidai daga nan zuwa ina daga cibiyarsa zuwa gwiwa haka za a sa wannan zani haka idan namiji ne ba matsala a haka ina fata mun gane wannan amma muka ce idan mace ce misali sai dai ya zama a haka an gane wannan ai misali haka kun ga yarfi tun daga ina eh tun daga kirji zuwa ina zuwa gwiwa to amma an so samu ne kun ga ya kamata zan ya zama yana da faɗi me yasa ba a son yayin da ake wankan kuma yana ɗagawa an fahimta an gani to abu na farko da za a fara yi wa mace shine a wannan yanayin sai an yi masa wannan sannan sai a cire mishi kaya eh yawa to dan matsa yawa an gane wannan to yanzu wannan misali an riga an sa shi a haka me ya kamata a yi next me za a yi in kuni karatun za a cire kaya bayan an cire kaya abu na farko shine sai a samu ruwa da sabulu an gane da ruwa wanda ke mai tsarki farko an gane wannan ai sai wanda zai da munci dama zai same ne safar hannu da haka sai ya ɗebo ruwan sai ya sa hannun shi haka sai ya wanke ainihin wato al'auran shi mamaci gaba ɗaya kun ga dai a cikin me ake yi a cikin wannan zanin ake yi zai sa ruwa sai a wanke al'auran shi mamacin gaba ɗaya bayan an sa an wanke an jirgi sai a ɗebo ruwa sai a kwara sai a zuba in an ga dama za a iya zuba ruwan ma ta sama tunda zanin ai ba zai hana ruwan wucewa ba sai a dinga zuba ruwan ta sama yana wankewa ruwan yana gangarewa ina fata mun gane wannan idan an yi mashi wannan tsarkin to amma kuma kada mu manta akwai abin da zai biyo baya na abin da ya shafi ainihin wato bayan gari ko wani abu yanzu ya kamata a yi abin da ya kamata a yi sai a sa hannu haka dama mutane biyu ne sai a ɗago haka misali kun gani in aka yi haka sai a tallabe nan sai a ɗan mammatsa cikin haka kun gani kun gani sai a mammatsa cikin haka ana mammatsawa ana mammatsawa a tabbatar duk abin da kake su yayi mene ya fita to daga nan abin da za a yi sai a juya haka an gane sai a ɗan juya shi haka da wannan zanin yana nan a haka sai a ɗan juya shi haka an gane ai sai a wanke wannan dattin da ke wannan wurin ina fata mun gane wannan inda sun yafta sai a wanke sannan sai a mayar da sai a mayar da ita haka sai a ainihin wato sanya ta an ga dama za a yi barin ma hannun a waje tunda shi ba shi da matsala ina fata mun gane wannan abu na gaba da za a yi a matsayin ta wacce take a haka shine abu na biyu sai a zo kan maganan alula kamar yadda muka yi magana cewa a fara yin alula kamar wankan tsarki da ake yi ko sai a kama wannan hannun misali sai a zuba ruwa a wannan hannun sai a wanke hannun a tsatsefa tsakanin yan yatsun gaba ɗaya a wanke a wanke a wanke in an gama sai a aje hannun na dama sai a kama hannun hagu shi ma sai a yi sai a wanke daga nan sai a ɗan karkata shi haka kaɗan sannan sai a ɗan sa ruwa a bakin yadda za a iya sawa a ɗan sa ɗan yatsa haka ɗan sa kuma a hanci gwargwadon yadda ɗan yatsa zai shiga misali idan an gama gaba ɗaya sai a dawo da mutum sai a kwantar da shi haka to duk wannan wurin abin da ya kamata a yi shine yadda aka saba ana wankan janaba kun san wanka ne wanda yake ba na abin nan to sai a fara wanke bangaren dama sai a dinga ɗiba ruwa a kofi ko wani abu sai a zuba sai a dinga wanke wannan bangaren da dama a sa hannu a ƙasan nan a wawwanke wannan bangaren ina fata mun gane za a wanke a dinga wankewa har zuwa nan daga nan sai a wanke wannan sai a ƙara dawowa bangaren hagu a ƙara yi ne a ƙara wanke bangaren hagu gaba ɗaya to an wanke bangaren dama sai a ɗan juya sai a ɗan juya shi haka mun gane wannan ai sai a wanke ɗayan ɓangaren nan gefen an gama kenan ko sai a kwantar da shi misali sai ɗayan gefen shi ma haka sai a ƙara juya mamaci haka sai a wanke ɓangaren hagu gaba ɗaya kun ga an gama kenan gaba ɗaya yanzu tun da an riga an yi wannan wankan na na tsarki a farko to wanka na biyu sai a nemo soso mai ɗan taushi haka da sabulu sai a sa ruwan kamar yadda za a yi wanka normal wanka shine amfanin da aka ce a sa magariya magariyan muka ce amfanin ta dama menene ta ba da kumfa sannan kuma ta tsaftace jikin mamaci ba dole bane sai magariya jama'a za a iya samun sabulu mai kamshi an gane kuma za a iya samun irin su clean ko wani abu wanda yake mai kamshi kuma zai tsaftace jiki ba matsala sai a zuba a ruwan in an zuba a ruwan sannan sai a ƙara wannan kuma normal wanka za a yi ba za a ce kuma sai an wanke gefen dama gefen hagu ba misali kamar yadda yake tsarin wankan janaba misali bayan mutum ya wanke gefen dama da gefen hagu zai kuma watsa ruwa duka jikinsa in ya ga dama ba matsala ko to sai kuma a koma a wawwanke jikin ko ina da ina amma duk in za a wanke fuskar muka ce sai an toshe sai an toshe bakin da me da hanci haka sai a wanke a dinga wannan kaga sai dai a zuba ruwan anan ana zuba ruwan haka ana wankewa har zuwa kafa ina fata mun gane wannan idan an wanke shi gaba ɗaya ƙafafuwan da nan sai a ƙara maimaita wankan karo na biyu a ƙara maimaitawa karo na uku a ƙara maimaitawa karo na nawa amma kada mu manta duk da haka ana yi ana ana ɗaga mucin haka ana wanke bayan shi ma mun gane wannan ai idan an wanke ita gawan an gama fes gaba ɗaya to wannan zanin ba a cire shi jama'a kun gane karatun zanin ba za a cire shi ba yanzu ne za a yi idan an yi wannan sai a nemi wani wuri a gefe guda sai ya aje shi da kafanin da ya kamata yanzu kun gama ganar wanka ne mun gama an fahimci wankan an gane duk kun fahimta yadda ake yi kun yi sharuɗan da matakan da ake ɗauka ko shi kenan ba matsala idan mace ce mun ce za a yi mi za a tsefa kan in aka tsefe wannan na gaban nan zankon gaban nan haka sai a haɗa shi wuri guda an gani sai a kitse shi nan gefen shi ma ɗayan gefen nan shi ma haka guda uku sai a kwantar da shi haka a bayanta ina fata mun gane wannan to ai zai kwanta ai ko ɗan yaya ne zai tsaya ciko ciko to ai mishi da yadda za a samu za a iya kulle su haka guda uku a ɗan kwantar da su yadda za su iya ɗan lafewa haka dan ai bai kamata a ce an gagawa kuma da wani abu bai kamar a cuci maza ba to kun ga kuma ya zama wani iri daban kenan an gane wannan to bayan an yi wannan an gama duka ya zama an kammala kenan abin da ake bukata abu na gaba shine sai a ɗauki me sai a ɗauki gawar daga inda aka yi mata wanka sai a yi kama kama a sami kan mutane biyu ko mutane uku gwargwadon yanayin nauyi da rashinsa sai a samu wurin da za a zuwa shimfiɗa shi da kafa ne ina fata an gane wannan to shi ne kuma za mu zo yi magana na'am yawwa sai a samu tabarma ko ba tabarma ko tsakar taki ne za a iya sawa eh sai a ɗaga saboda aka ɗaga da tabarma ai zai tafi da wannan jirwayen ruwan amma idan aka ɗauki gawan haka shi yasa amfanin zanin ya zamto yana da yalwa kenan wannan kun ga zai shiga ta ƙarƙashin wannan haka yadda za a kama sai a sai a tallaba sai a je a sa amma kafin nan an gama to shine sai a zo kan maganar kafani ina fata mun gane wannan yanzu mun gane da ake wankan nan mun fahimta ga ko karamin yaro ne ko babba ne duk hanya ɗaya ce za a yi ina fata mun gane wannan Allah ya sa an fahimta wannan kenan to tashi Umar barakallahu fik zan dawo da kai fa karo da biyu eh kun san yana jarumta haka ake san yara ba wai yanzu wata da ita ce akwai sai ita da yanzu mun dauki sabon gawa mun kama hanyar makabarta wajen to jama'a zuwa ya practical eh wasu ma suna rufe ido ne ko saboda ba san su mutu ne oho Allah dai ya ji kanmu baki daya eh Allah ya mana rahama wannan abin shi za wa kowa jama'a eh kowa da shi zai tafi ana cewa wanzur ila man awa duniya bi ajma'iha ko harraha minha bi ghairi al wal kafani haka ne ce ku duba wanda ya samu duniya da duk abin da ya samu na duniya na jin daɗi da kwanciyar hankali ce kun taɓa ganin wanda ya bar duniyan nan ai sai da likafani da ɗan turare shi ne kawai wannan dai abubuwan da muke gani su ne dai za a ɗora kowa a kai saboda haka da falihi da fajiri da fasiki da mutanen kirki an gane kuma marhabiya ajiye a wani an gane kowa komai mudirwancin mutum nan za a ɗora shi ya samu idan maza ne ila ala jarabci ɗanki da yin askin banza to sai a nemi wanzami a ce to a yi mara aski a ɗan daidaita mar gashin kada ya je da cibiri cibiri hayo imana ai can haka duka ce mutum bai yi da kyau ba ko kuwa ai can gidan gaskiya ne can uwa ce ba kwaba ba maganin ce maka dawo zo kai kaza zo kai kaza babu wannan yanzu kun ga waɗannan mun yanka su gida uku an gani gida nawa gida uku ga su wajen yanka jama'a ana yankawa ne gwargwadon yanayin girman mace amma kuma a gefe guda za mu yi la'akari da wani abu guda ɗaya bayan an yanka misali idan mamaci yana da girma to za a auna tsawonsa ne sannan a yi sannan a yi a yanka yanzu kun ga wannan iya da faɗi sosai ko haka za mu tashi sai mu ƙara ɗauko ɗayan na biyu kenan shi ma wannan sai mu ƙara shimfiɗa shi haka mun samu nawa mun samu biyu yawwa mun samu guda biyu sai mu ƙara ɗauko wanga wanda na ƙarshe sun zama nawa sun zama uku ko yawwa to galibi galibi shi wannan na ukun jama'a ba a son ya kai waɗancan faɗi kun gane kuwa ba a son ya kai waɗancan mene faɗi abinda za a yi a guda biyun nan idan aka tashi ɗauko mace wannan za a bashi a haka an gani za a bashi a ina a haka gwargwadon in namiji ne zai zama daga cibiyansa zuwa ina zuwa gwiwa idan aka ɗauko macin aka zo aka shimfiɗar da shi haka da wancan zanin kun gani sai a ɗauko wannan a jawo sai ya rufe me kun ga wannan ai yana gefe ne ko yawwa umar dawo yawwa dawo barakallahu fik hausa mun kwanta kawai eh yawwa ha yawwa miƙi ka haka yawwa miƙi haka an gane wannan to shi wannan na farkon da aka zo aka sanya mamaci misali tunda yana gefe ne shi za a ɗauko haka sai a sa an gane sai a samu mace misali in namiji ne kun ga daga cibiyansa zuwa ina zuwa gwiwa haka an gani mun gani haka to then idan an yi haka sai a ɗauke sai a ɗauke shi haka sai a cusa shi a ƙasan waɗannan kun gani yawa sai a yi haka za a zan juya sai a cusa shi wannan haka a ƙasan nan an gani in an gama sai a dawo da wannan ɗayan shi ma sai a cusa shi haka kun gani haka a ƙasan nan to shi kenan kun ga an gama da na farko kenan an gani so daga zaran an yi wannan kun ga mamaci yana kwanci a haka abinda za a yi abinda za a yi a ƙasan waɗannan guda uku gaba ɗaya shi wannan kyallan za a zo za a yanka shi za a igiyoyi guda ɗaya biyu uku hudu biyar gwargwadon yanayin girman ita gawar mun fahimta na'am zan da aka cire za a an gama da shi shi ya gama aikin sa'i yanzu an riga an gama wanka wannan zani kawai za a kai shi gefe ne a ajiye shi in an ga dama a wanke shi a cigaba da amfani da shi in an ga dama ko matsorata yi su ce to ai wannan wo ina tsawar zanin gawa ba shi yasa ki mutu ba sai lokaci yayi an gane karatun an gane karatun jama'a to idan an yi wannan misali an gama dama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi mata likafani da tufafi guda nawa guda uku guda nawa guda uku in babu ne in babu sai a samu guda ɗaya ya isar idan talauci ya kai talauci dan akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Ammar dan Yasir da aka zo da kafanin sa ranar yakin Uhudu idan aka ja haka idan aka ja aka rufe kafan sai sai fuskar ta bayyana idan aka ja aka rufe fuskar sai kafan ta bayyana dan gata ne a garin makka mahaifiyar shi mai kuɗi ce kuɗin gaske amma ya zaɓi addinin Allah ya zaɓi yin shahada fiye da me jin daɗin rayuwar duniya daga ƙarshe manzo Allah ya ce a a jawo a rufe ya fuskar shi a bar kafafun a buɗe haka kuma aka yi masa jana'iza a Uhud kamar yadda ya tabbata a nan yin shahada ina fata mun gane wannan to bayan an yi wannan jama'a gaba ɗaya an gama to yanzu duk wani abu ya zo cikin sauki yanzu mun sa igiyoyin ma a ƙasa ko haka a nan yadda in an gama za a ɗore to abu na gaba da za a yi kawai ba maganin wata riga ba maganin wata hula ba maganin wata ashimi da za a ɗinka duk wannan jama'a bai tabbata ba a sunna dama an ce za ta shikowa ranar alkiyama a ya rana za ta shikowa so maganin wani a yi wata riga a yi wani hula da rawani na maza ko hada wata hula ake wannan duk ba shi da asali a addini jama'a bai da asali in ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya da ke magana akan abin da ya shafa gawa babu wannan mun fahimta kun ga wannan ya fi sauƙi ba maganan wahala abin da za a yi na gaba jama'a shi ne kawai wannan fallan na sama shi za a ɗauka haka amma ku duba daga kafan nan zuwa na ya kamata a sami ta hamsin a gwada tsawon ina fata an gane nan ma a zo a gwada ya zama ya wuce asalin inda kan yake an gane wannan to ana son yayin da aka nannade ya zama iyaka kan nan gaba ɗayan shi shi ma za a kulle iyaka nan ɗin mun fahimta to abin da za a yi kawai wannan za a ɗauko ƙwaya ɗaya haka sai a mishi haka sai a cusa shi a ƙasan nan haka an gane sai a cusa shi a nan wannan an gama da shi kenan wannan ina fata an gane sai a ƙara ɗauko ɗayan na saman nan shi ma sai a mayar da shi haka idan ka sa ɗaya yadda zai kawo daidai nan ɗayan sai ya zama wanda zai iya zarmawa haka sai a cusa shi a ƙasan nan an yi na farko kenan sai a ƙara ɗauko na biyu shi ma haka a sanya shi haka an gane wannan a cusa a nan a cusa a nan sai a ɗauko shi ma ɗayan ɓangaren na biyun shi ma sai a sanya shi haka in aka yi wannan shi kenan an gama abin da za a yi kawai hannayen suna haka sai a sa igiya sai a ɗaura wannan hannayen sai a ɗaura nan kafaɗan sai a ɗaura nan daidai gwiwan sai a ɗora daidai nan ƙafa yadda idan an tashi kwantar da gawan dama ana kwantar ita a gefen dama ne yadda idan an kwantar da ita ba za ta buɗe ba wannan ɗaurewan ana yin saboda kada gawan ta buɗe ne kada ga al'aurar gawa mun fahimta to da zaran an yi wannan kawai dama kun ga kan nan zai me zai zama akwai ragowa a nan nan ma sai